نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata talatin ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna darasi na ɗari da goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah idan yan uwa za su iya tunawa muna magana ne akan shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina da kuma bayani dangane da ginin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka gina shi kafin mu dora akwai shimfiɗar da ya kamata mu yi a san matsayin Madina din a san darajarta a san kimanta a musulunci saboda makiya suna ɓata ta suna kuma sukanta ya kamata musulmi ya san kimar madina a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musulunci gaba da na farko dai ana ce da ita madinatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana da sunan naki da yawa ita madina amma madina madina ana nufin birni ana nufin babban gari madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine sunan da yafi shahara yafi yaduwa akan wannan gari a da suna Madina din wannan suna Madina Qur'ani ma ya ambace ta da suna Madina Madina a wurare guda hudu na farko cikin wato suratu at-tauba Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-arafi min al-arabi munafiquna ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هكذا أتشين سورة التوبة آية تدريد الآية سنن يازو أتشين وتآير كما ما كان لأهل المدينة دو أتشين توبة دني ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هذا الله يشي ما كان لأهل المدينة نن يشي ومن حولكم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة كذا قرآن ينبتا سيكما وتآير أتكين سورة الأحزاب ده الله يشي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا آية 60 أشكين سورة العذاب سوى نور أن الله يدتا ambatan ta sunan wato Madina suratul munafiqun kenan da Allah ce ya quluna la irja'na ila al-madinati Allahu akbar لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون waɗannan su ne ambatanta da Allah ya yi ya girmama ta ita wannan gari kenan da suna madina akwai hadisai kuma da yawa da suka zo sunnar mutahara da annabi ta kiranta sunan madina madina ba za su irgu ba wannan kam suna nan barkate da yawa um, masu rubutun tarihin madina don an yi rubutu akan tarihin madinan gaba daya uh, sun ƙididdige sunannaki wato na wannan gari mai albarka garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin hijirarsa uh, imam samhudi ya ce madina an samu tana da suna ya kai 94 suna 94 a cikin littafin wafa'ul wafa kaga yawan sunan abu yana nuna darajarsa da kuma matsayinsa daga cikin sunanakinta da aka ruwaito ana ce da ita taba ana iya ce da ita kuma taiba ko dai taba ko taiba jabir bin samura ya rawaito yace ya ji manzon Allah yana cewa inna Allah ta'ala sammal madinata taba Allah da kansa ya sa wa madina suna taba hadisin muslim a wata riwayar a manzon Allah sallallahu alaihi yace hadhihi taiba hadhihi taiba hadhihi taiba kaga can yace taba nan kuma yace mata taiba yana nufin madina kenan shi ma duk a cikin hadisi yazo sahihi muslim um, daga cikin sunnikin madina akwai almiskina sunanta ne ana ce da ita jabira shi ma sunanta ne ana ce da ita majbura shi ma sunanta ne ana ce da ita yandad yandadu shi ma sunan madina ne ana ce da ita yathriba ita ma sunan madina ne ana iya ce da ita addar shi ma sunan madina ne ana iya ce da ita jabar sunan madina ne ana iya ce da ita mahbura duk sunan madina ne da malamai suka ruwaito a cikin littafai na musulunci gaba daya daga cikin sunnakinta akwai al'iman ana ce da ita al'iman kamar yadda abu haitha ma ruwaito ruwayar abdullahi ibn ja'far yace samma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata ad-dara wal imana yace sunanta dar sunanta iman duk da hadisin da'ifi ne jiddan duka waɗannan sunan nake da na gaya muku ba waɗanda suka tabbata suka inganta da riwaya ingantacciya illa taiba da taba da madina taiba taba madina su ne ingantattun sunan madina taiba taba madina akwai yasriba ita yasriba yasriba sunan madina ne tun a jahiliya tun kafin annabi ya zo ana ce da ita yasriba a jahiliya amma da manzon Allah ya zo sai ya ce baya son wannan suna shi yasa baraka ji ana ce da ita yasriba ba yace umartu bi qaryatin ta'kulu al-qura han umarce ni in je wani gari da yana cinye garuruka kamar yana cin garuruka da awar garin tana yaduwa ba ga shi da awar madina ta zo hannun ba karyacin ta akulul ƙura tana haɗiɗiye garuruka tana shigar da da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ƙolo na yasriba wai suna ce mata sunanta yasriba amma wahiya almadina ya ce sunanta madina to me yasa annabi ya kyamace wannan suna na yasriba me yasa baya son yasriba me suna yasriba annabi baya son a cewa madina yasriba saboda kalmar yasriba an ciro ta ne daga saraba saraba a larabci yana nufin alfasad saraba saraba a larabci yana nufin mai alfasad barna ya ce ya za a ce wa gari na barna ko kuma a tasrib la tasriba alaikumul yawma التثريب يثرب التثريب شيني التوبيخ شيني الملامة كن يتروى دزرجي يو باب زرجي أكنكو يو باب أيبا تاوى أكنكو لا تثريب عليكم اليوم النبي يتبضى أم بشغرين دسوني يثرب با دام النبي كان من طبيعته أنه يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن yana canja mummunan suna ya sa kyakkyawan suna idan ya ji an ce wani sunan shi kaza sai ya canja kamar yanzu a zo a ce mutum sunansa angulo sai annabi ce a a a canja maka dai a sa maka dai ibrahim ko musa amma a ce ma angulo ko a ce maka shirwa ko a ce kare akwai wani ma da naji a garin nan aka ce sunansa shedan in abokansa su kira ce shedan sai amsa ya zubilla um wannan kenan daga cikin maganganun da malamai suke faɗa annabi yana cewa man sammal madinata yathriba falyastaghfirillah azza wa jalla duk wanda ya sake kiran madina da yathriba to ya nemi Allah ya fi masa yace hiya tayba hiya taba ko dai ku ce mata tayba ko ku ce da ita me taba to wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam can dangane da yathriba qur'ani yace wa qala ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u ko sune suke fada kafirai suke ce mata suke ce mata yathriba to wannan kenan gabar magana ta farko gabar magana ta biyu shine wato wannan gari saboda albarkar da yake da shi Allah ya bashi kariya wato daga dujal shi yasa annabi ya je gina masallacinsa a can wanda muke magana akan gina masallacin madina wannan gari na madina dujal bai isa shiga ba amma zai shiga kano zai shiga jigawa zai shiga abuja zai shiga zaria zai shiga yobe zai shiga maiduguri duk zai shiga zai shigo najeriya zai yi kewaye amma wallahi bai isa shiga madina ba hadisi ya tabbata riwayar bukhari da muslim da ibn abi shaiba a cikin al-musannaf da imam ahmad cikin musnad da sauran malamai a muhammad bin ishaq al-fakihi da imam an-nasai a cikin sunan kubra da ibn hibban da imam al-baihaqi duka sun ruwaito wannan hadisi daga anas an malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani gari faci wallahi sai dujal ya shiga garin nan laisa min baladin illa sayatta'uhu dajjalu babu wani gari faci sai dujal ya shiga garin nan illa makkata wal madina annabi ya ce sai dai makka da madina wannan kam sun fi karfin dujal bai isa bai shiga manzo Allah ya ce babu wata kofa laisa lahu min niqabiha naqbun babu wata kofa daga cikin kofofin garin madina ko na makka face sai Allah ya dasa mala'iku safina ya rusunaha sun yi sahu sahu sahu suna gadin makka da madina lokacin da dujal zai zo shi kuma Allah zai saukar da mala'iku ya ce kuma gadin garurukan nan guda biyu saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salamu wallahi dujal zai yi yunkuri zai yi yunkuri ka san dujal dujal ne mana sai fa yayi attempting ya shiga din in yaje za su rinka zabgarsa da takwabi makamai Allah ya ba wa mala'iku ka duba mala'ika ai ba sai ya rike makami ba amma suna nan suna gadi to ya za a yi da mutanen dujal da suke cikin maka an ce duk wanda yake cikin maka dan aljanna ne ko duk wanda yake cikin madina dan aljanna ne a'a manzala ya ce madinan za ta yi girgiza sun matar juful madina ta bi aliya salatar jafat madina za ta girgiza da mutanen su kaɗu girgigir sau uku ta girgiza yadda ka san ana tankaɗe wallahi malam duk wani kafiri da munafiki in aka yi girgizar nan malam sai ya fita ba zai zaune ba garin ba zai zaune ba duk sai sun fito kaga cikin sauki dujal ba sai ya je mala'iku sun yaƙe shi ba girgizan nan da garurukan za su sai me sai munafiki da kafiri ya fita so wannan yana nuna mana wannan garuruka akwai albarka a ciki kuma mu musulmi ba mu da garurukan da suka fi waɗannan daraja ba mu da garurukan da suka fi waɗannan matsayi kuma mu ɗaga musu kafa ko ba komai anan aka haifi annabi anan annabi ya rasu la ilaha illallah ko ba komai duk gabanka da farfata da launinta duk yayyaka da larabawa duk yayyaka da ƙasar ka ɗaga musu ƙafa alal aƙalli a nan aka haifi annabi Allah bai zaɓi ko'ina a duniya a haifi annabinsa ba sai a makka sannan kuma bai zaɓi ya rasu a ko'ina ba sai a madina don haka ku tsare mutuncin waɗannan garuruka wato saboda Allah ya tsare musu mutuncinsu ya kiman ya kimanta su ya daraja su manzo Allah ce la yadkhulu almadinata ru'bul masih dajjal tsoro ma na shafan dujal tsoro na shafan dujal bai zai shiga madina ba duk wanda ke cikin garin yana musulmi yana mumini bai ma san da dujal ya zo ba amma mutanen duniya suna can suna shiga uku saboda dujal ya zo annabi ce laha yawma idan sab'atu abwabin ala kulli babin malakani an kafe garin da kofofi guda bakwai kowace kofa akwai mala'ika guda biyu a wata riwaya aka ce sahu sahu na mala'iku hadisin bukhari da ibn abi shaiba da imam ahmad da ibn hibban da imam al-hakim da abu amr ad-dani duk sun ruwaito waɗannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa fa dujal babu shi babu shiga makka babu shiga wato madina a wata riwaya daga abi bakarata ya ce mutane sun yawaita magana dangane da musailamatul kazzabi مسيلمة الكذابي مسيلمة ابن سمامة الحنفي الباهي اليمامي shine mutumin da ya da'awar cewa shi annabi ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah tun bai mutu ba amma abun mamaki al'amarin sa ya girmama ya daɗa ƙaruwa ha ya samu mabiya shine illar in an bar mabarnaci yana barna ba a tsaye da shi ba to zai kwashi mabiya in kun ga an dage ana kokarin dankwafe barnar mai barna to wasu ake tausayawa ba shi ba saboda zai ja wasu zai bi wasu so duk inda kuka ga ana ta'adi ana barna to ko kokari ku hana yin barnar kuma kar a bar mai barnar ya sake saboda in kuka kyale shi wasu za su dauka daidai yake ko ba komai a nuna mutane wannan fa ba daidai bane wannan kuskure ne shi wannan musailamatul kadhabi wasa wasa wallahi mana al'amarin samalin sai ya faɗa da ya girmama ya samu mabiya bayan manzan Allah sallallahu ya rasu ya ga yayi ƙarfi kawai sai fara cewa shi annabi ne wallahi musailama ibn sumamah al-hanafi al-yamami to abubakar yana hawa mulki sai ya tattari sojoji na musulunci ya ba su makami ya ce mu tafi mu yaƙi wancan mutumin don ka'ida duk mutumin da ya da'awa ya ce shi annabi ne kashe shi ake yi ko saurara ba a yi malam tsautsayi in ya sa wani ya hura kugen ko ya yi shela ya ce shi annabi ne to hukuncinsa mai kisa kura wannan shine hukumul islam fihi hukuncin musulunci a kansa don haka annabi sayyidina abubakar ya kafa rundunoni na yaƙi sojoji suka je ya ce ku kawo shi ko a mace ko a raye kuma alhamdulahi aka je aka gwabza aka yi yaƙi musulmatul kazzab waqatul yamama kenan aka kashe shi murus da wasu da yawa cikin mabiyansa imam ibn kasir ya yi bayanin kashe musulmatul kazzabi a cikin albidaya wan nihaya wataran Allah ya yarda zan zo in kawo mana kissar musulmatul kazzabi da irin ƙarfin da musailama ya yi da kuma yakin da aka yi da musailama da yadda aka kashe shi Allah ya mana maganin dukkan matsiyata ya rabbi amin mutane suka yi ta magana kafin annabi ya ce komai akan shi kafin annabi ya magana a kansa manzo Allah wata rana ya hamun bari ya hudu ba a hadisin imam abdurrazzaq sanani da nu'aym ibn hammad da imam ahmad da amru umar bin shayba duka su rawaito da imam al-hakim ta hanyar muhammad ibn muslim ibn shahab ibn zuhri yace hakika kun yawaita maganganu dangane da sha'anin wannan mutumin annabi ma faɗi sunansa bai ce fa innahu kadhabun ina shaida muku wato makaryaci ne min salatina kazzaban a cikin makaryata guda talatin da za su fito kablar dajjal za su zo kafin dujal mutum talatin za su yi da'awan su annabawa ne ya ce wa innahu laisa baladun illa ya tukuluhu ru'ubul masihi a dajjal illal madina ya ce babu wani gari face wallahi tsoro da firgicin dujal sai ya bi ta wannan gari kafin dujal din ya zo banda madina ala kulli naqbin min niqabiha yawma idin malakani yazubbani anha ru'bal masir akwai mala'iku guda biyu suna tsaye suna kokarin kare mutane daga ainihin wato firgici da tsoron wato a harkar dujal shi dujal fitina ce malam yasa annabi ya ce kullum idan kun yi sallah a roƙi wa min fitinatul masih dajjal kullum kar wani mutum musulmi yayi assalamu alaikum face sai ya nemi Allah ya tsare shi daga shafan mai dujal اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال kullum aka ce manzan Allah in yi sallah sai ya wani addu'a saboda fitina ce malam zai zo da kaɗe-kaɗe da raye-raye da jama'a bayansa kuma yana tafa da abubuwa na firgici da ban tsoro zai zo ya nuna ma ga wuta ƙarara ga aljanna ƙarara ya ce maka shi ne kuma wanda duk ya ƙi binsa a take za a tukwikuye shi da shi da mabiyansa a afka su cikin wuta sai ce ga jahannama nan nasa ku ciki dan haka duk wanda ya zo ya ganshi ya ga ya nuna wutar nan sai ce a bari ya bi shi saboda in baka bi shi ba wutar zai saka annabi ya ce duk wanda aka tsunduma shi a wutar dujal to an sa shi aljannar Allah kenan idan kuma ka bi shi sai tsunduma ka aljannarsa mala akwai bala'in da ya wuce wannan ga kayan kiɗa ga waka ga karuwai ga matsiyata duk suna bayansa da shaye-shaye malam yana tafiya da ido ɗaya da takalmi ɗaya da riga gaban a yanke bayan da tsawo ina irin rigar da gayu suke sawa yankakken gaba bayan da tsawo ko rigar dujal ce ai sun gama da ku ne turawa suka ba ku ita kuke yin ado da ita rigar dujal ce babu wani ado a ciki iskanci ne kawai da rashin mutunci a cikinta haka zai zo ta ɗiban mutane malam muminai masu imani za su kafe za su dake bai isa ya ja su ba sai su ce ad akhbarana anka rasulullah sallallahu ai annabi ya bamu labarin kafin ya bar duniya mun gane ka kai ne ba za mu bi ka ba mun yadda kai mana azaba kuma Allah ya bashi daman da zai maka azaba din a lokacin ya ka gani malam to wallahi akram kallahu yanzu fitina karama da bata kai ta kawo ba tana ta diban mutane fitina mutane nan da nan suke bin fitina malam ina so na gaya muku wani abu guda inda shedan yau zai fito a fili a ganshi a duniya shedan ya fito a fili a ganshi ce shine shedan din da suka fafata da annabi adam a gidan aljanna yace shine wallahi sai ya samu masu bin sa wasu za su ce ai jiran ka muke dama ranka ya dade wallahi sai sun bi shi inda yau annabi zai fito yau da Allah zai fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ganshi kiru da muzu wallahi wasu sun karyata shi a cikin wannan al'ummar ba za su bi shi ba so rabo ne dace ne tawfiki ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah yana son Madina malam sallallahu alaihi wasallam yana kaunar ta kwarai da haka kai ma ka so Madina cikin ruwayoyin da aka ruwaito cikin Bukhari da Muslim da wani aka ce Nana Aisha tana cewa manzo Allah yana cewa Allahumma habbib ilaina al-Madina ka hubbina makkata aw ashad ya Allah ya Allah ka sanya mana son Madina kamar yadda muke son Makka ko kuma ma sama da yadda muke son Makka malam kaji Allah ka sa mana son Madina kamar yadda muke son Makka ko ma sama da son Makka Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina ya Allah kai mana albarka a cikin sa'in mu ma'aunin Madina da mudin ma gaba daya babban kwano da karamin kwano sa'i mai daukan wannan cikin tafin hannu guda hudu shine cikin kwanon sha mudu kuma shine cikin tafin hannun mutum matsakaici guda daya to duk abun awon su ne a lokacin a yace Allah kai mana albarka a cikin kwanukan da muke aunawa har yau har yau kwanukan awon madina wannan addu'ar da annabi albarkar tana bin su har yau in ka je ka sai abun aunawa ka ajiye kana ɗiba sai ka daɗe bai ƙare ba wallahi kamar siga kamar dabino kamar madara kamar duk wani abin da ake auna in dai ka je ka aka auna ma a kwano aka zuma ma a leda ka je ka ajiye kana ɗiba ba ka daɗa dubawa daga baya to za ka daɗe kana ɗiban shi har yau a madina ya kama su wayo ba sa duba su ga sauraya kawai ɗiba suke kullum zai je kawai ya buɗe leda ya ɗebo a cokali ya yi gaba da zai ɗaga ya ga sauraya ba kana ɗaga sauraya ina haka malamai suka faɗa Allah ya masu rama akwai albarka in gaya maka duk kuma abin da ake sayarwa ko ake bayar da shi wallahi malam yana da albarka akwai wani akwati na da na dawo da shi daga madina farkon zuwa na madina a dawowa mu hutu wallahi malam akwatin nan har yanzu yana nan garo da shi na'am ya zama tsohon yayi amma fa da karfin sa na ajiye shi na ce wannan gashi nan kowane yaro ya zo ya sa kayan sa ba na mantawa lokacin ana yayin wannan akwatin wallahi mamakin da nake har yanzu yana nan ko irin ya kode ko ya balle ko na ka duba wannan wani abu ne fa bargona da aka bani a jami'ar madina bargo irin bargon nan mai kaurin nan saboda sanyi wallahi malam har yanzu yana nan tun shekarar 2000 yanzu shekara na 21 shekarar 2000 daidai muka je madina yana nan malam na zube shi karkashin katifata kuma ya ƙi yagewa na ce madina ce to mu ma ba ga munan har yanzu ba da sauran ana ta bugawa Allah ƙara lafiya da nisan kwana Allah ka daɗo mana ka daɗo mana ka daɗo mana ka ba mu dacewa Allah ka ba mu albarkacin madina malam to haka al'amarin yake barin da daga muku ina da wani kayan sanyi da na siya kaya na sanyi ina irin riga sanyi irin tracksuit din nan wallahi har yanzu suna nan ba wai bana wai dan bana sawa ba har yanzu suna nan tar shekara ashirin da wani abu abun ni mamaki yake bani albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaji sarkin ladane ya ce wai wai muna riko ka bari kai mana addu'a Allah kawo kuɗi za mu kai ka umra insha Allah ta'ala sai mu tafi da kai ka dan rike mana takalma Allah babu daciya annabi addu'a ya ce Allah ka sa mana son Madina jama'a ku roki Allah ya sa muku kaunar Madina Allah ya sa muku son Madina wai dan me Madina ya samu wannan daraja saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi Anas ne yake faɗa yace idan manzon Allah kadima min safarin in ya dawo daga tafiya kawai sai ya kalli katangun Madina gine gine gine katanga na Madina in ya kalla Allahu akbar sai ya zaburi dabbarsa ya zungure ta ya ce madina madina madina wallahi mala saboda tsabar son ta ki maza ki kai mu madina annabi yana son garin nan da ya hango garin aka ce fuskarsa take canjawa yana gano katangun garin gidajen mutanen garin sai ya zaburi dabba sai tafi ashe Allah ya sa a nan makwancinsa yake a nan masallacinsa yake shi ya sa ya zaɓi wannan guri ya gina masallaci da ka so wannan wuri ka ƙaunace shi kuma kai fatan Allah ya maka arzikin da za ka je ka yi sallah a wannan masallaci alal aƙalli in ka yi zagaye-zagaye da yawace-yawace a ciki dai kaɗan yi salloli ka dace ka yi sallah a wani wurin da annabi ya taɓa yin sallah a wurin Allahu akbar kuma at least zaka je Allah kai mu Allah kai mu at least zaka je a jikinka yanzu annabi yana kwance anan annabin da ake bada labari malam wallahi yana kwance a wurin gari ne mai albarka gari ne mai nutsuwa gari ne mai kwanciyar hankali malam gari ne yana cike da alkhairi ya kamata musulmi su so wannan gari su kaunace shi su kaunaci mutanen wannan gari a wata riwayar um, abdullahi dan umar yake cewa manzan Allah yana cewa a Allah ka sani babban gari da ya fi soyuwa a gare ka ita ce makka ya ce walaula an na ƙaumi a kharajuni ma kharajt da ba don mutane na sun fidda ni daga makka ba da ban fita ba Allahumma ja'al fi qulubina من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة ya ubangiji tunda an koro ni daga makka mutane na sun fidda ni daga makka ya Allah ka sanya a cikin zukatanmu irin yadda muka kaunaci makka muka so makka ya ubangiji ka sanya mana kauna da soyayyar madina ko ma sama da haka kuma Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce wa ma ashrafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal madina qattu illa urifa fi wajhi al bishr wal farah annabi bai taba hango madina ba face wallahi sai an gane a fuskarsa sakin fuska da walwala saboda tsabar kauna da son wannan gari mai albarka garin madina Allah kara mana son madina manzo Allah ya faɗa cikin hadisin na na Aisha hadisin Imam Tirmizi da Imam Al-Bazzar Allah musu rahama da Abubakar Ahmad ibn Ali Al-Marwazi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma qabada Allahu nabiyyan Allah bai taba karban wani annabi ba da sunan mutuwa ya ɗauki ransa illa fil mawdu alladhi yuhibbu an yudfana fi face Allah ya ɗauki ran annabi kowane annabi da ka sani a wurin da yake so a binne shi anan ake ɗaukar ransa don haka Allah yana son a binne manzon Allah a Madina shi yasa ya ɗauki ransa a Madina kenan kaga Allah ma yana son Madina kuma aka aka aka aka binne manzon Allah a inda shimfiɗa sai yake malam inda aiki din na yanzu nan shimfiɗa su yake a nan yake kwana a dakin aisha Allahu akbar ya rab ya rab inda yake nan din nan nan ne makwancinsa a nan yayi ta juyi ya tashi ya tashi ya kiyamul laili ya dawo daka da ya rasu a wurin akan shimfidar na na aisha a nan ya rasu kuma a nan aka tona rami aka binne shi shine yanzu duk ake zuwa ake ziyara Allah kara annabi daraja Allah ƙara manzan Allah daraja Allah tashe mu cikin mabiyansa to sai magana asasa masallacinsa wanda muke kai um, abi sai khudri ya ruwaito ya ce na shiga wurin manzan Allah sallama fi baiti ba'd nisa'ihi a gidan wata daga cikin matansa ya ce ya rasulallah Allah ya mana magana cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ayyul masjidain alladhi ussisa ala taqwa a cikin masallatan nan guda biyu da na uba da na madina wanne ne aka assasa shi aka sanya foundation ɗinsa akan attaqwa da tsoron Allah manzo Allah sallallahu ya ɗebi tsakuwa a hannunsa fa akhadha kaffan min asba'a fa daraba bihi al-ard ya ɗebi ƙasa tsakuwa ya zuba a ƙasa yace huwa masjidukum hada wannan masallacin naku wannan masallaci la masjidul madina masallacin madina shine a wannan fassara kenan la masjidun usisa ala taqwa a wannan fasara ta Abu Sa'id Khudri shine masallacin Madina riwayar Imam Muslim Allah ya masa rahama kenan wannan yana nuna mana masallaci ne da Allah yake son sa kuma an gina shi akan tsoron Allah da taqwa wannan kadan daga cikin falalarsa kenan sai kuma sallah a cikin sa abinda zai da tabbatar mana daraja da matsayin wannan wuri mun yi muku bayani ya akai aka fara gina shi yau ma za mu ci gaba manzo Allah ce salatun fi masjidi hadha sallah a cikin wannan masallaci nawa afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ya fi sallah dubu a cikin duk wani masallaci wanda ba shi ba illa masjidil haram amma banda masallaci mai alfarma masallacin makka masallacin makka kam ya ninka masallacin annabi da lada dubu ɗari babban goro sai magogin ai kwarai kuwa kaba ba ai duk wanda ya je yau yayi isha'i a kaba ko yi magarba a kaba to ana ninka falalarsa da darajarsa da wanda ya sallah a wani masallaci ba nan ba fifikonsa ya fi ka sau dubu ɗari malamai suka ce hadda na fila aka ce kwarai ko hadda ita wannan uwa na shasheka da Allah Allah ka kai mu wallahi mala abun kai addu'a ne Allah kai ka gurin nan ka tara kuɗi kawai dan ka je maka da Madina kai noma kai kiwo ka tara kana ajiya bankuna yanzu irin su jaiz bank bankin musulunci irin su taj bank ko ba ka bane ba duk waɗannan bankuna na musulunci suna tara wa mutane kudin aikin haji ko da naira dubu biyar zaka fara ajiyewa a shekara ɗaya shekara biyu ka rinka ajiyewa ba kuɗin ruwa a ciki duk abin da ka samu je ka duba ka zuba sai ka manta ma sai lokacin ya zo sai ga an- ana ma alat ana cewa to kudin ka fa san kai ka zo kawai a biya ma ka je ka tafi abinka ya kamata musulmi ya yi kishin wannan yanzu duba irin aikin hajji malam al'amari mai daɗi duk mutumin da ya saba yana zuwa aikin hajji malam da zarar an fara labbaikan Allahumma labbaikan nan malam in dai bai samu kujera ba hankalinsa a tashi yake dauriya ce kawai yake wallahi saboda yanayin na daban ne a karan kalla abinci daban yanayi daban makwanci daban ruhin imanin daban sallah daban ka shiga masallacin haramun nan malam kana zaune ka ga masallaci na gaske ka ga yadda aka mutunta wurin sallah malam ka ga yadda ake ibada ta gaske duk inda ka kai da tsoron Allah sai ka ga wani ya fika ka rinka ganin mutane kawai ka'aban nan wallahi wani lokacin abin da mutum zai wallahi in ka ibada kawai sai dai ka zo ka zauna gindin ka'aba kawai ka zuba mata ido ba a gajiya da kallon ta malam ku tambaya ku ji mutum kawai in ya rasa me zai yi ma wallahi sai ka zo ka zauna kawai kashkishin gida kana ta kallanta malam sai kewaya ta ake sai kewaya ta ake mai kuka na kuka mai daga hannu na daga hannu mai shafa tana shafa ta kai ma kuma ka sa a gaba kana roƙa wani irin sakina zaka ji malam idan aka zo ana sallah ko asuba ko magariba ko isha'i ana buga qur'anin nan kaga gurin nan tsuntsayen nan suna kadawa qur'ani yana tashi ka ji wayyo kamar ka tashi sama malam wallahi malam ga su fi ku lafiyayyu malam masu fidda amo lafiyayye ka ji qur'ani yana yana ratsa ka musamman sallan asubahi malam gari yayi ciro malam in limamin ne ya rike microphone din ya rinka zabga qur'ani ji za ka yi kamar kare ina ma irin su shirai ne ko su dai malam ji za ka ji kamar wai a kiyama ake ne wannan wallahi malam imani za ka ji malam a cike kake dam kaga ana sallah ana karatu wani yana ta kuka kawai saboda sakon ya gama ratsa shi malam kai ka kuskura ka samu kuɗi baka je gurin nan ba kana shirme kana ta tare tare "Ah, mu muna muna tare a wata yanzu zaka tara ai da ka samu ka hada ka je kar ka kuskura ka mutu baka je gurin nan ba wallahi an barka ko a lahira aka baka labari aka ce makka da madina ai an gama da kai Allah wallahi so ku yi kokari ku tafi kar mutum ya zauna wallahi duk buge-buge da make-maken da za ka yi duk yadda za a yi a san da yadda za a yi to Allah Allah mana abuwa wallahi malam duk da nake muku wannan bayanin ni ma kaina a gigice nake sha'awar in tafi gona nake wallahi malam wallahi tallahi nake gaya ma duk shekara ji za ka yi hankalinka a tashi in baka je wurin nan ba malam ka je ka ga alhazai aminan nan sun tuba kowa da farin kaya malam ana Allah Allah labbaik Allahumma labbaik ana addu'a cikin ukhuwa cikin mawadda cikin soyayya malam malam ga abinci lafiyayye malam ba na banza wallahi amma mutum ya zo ya zauna nan yana tara kuɗi yana abin da kana bata lokaci ba gaji me ka ka jira ka zo ka zo ka mutu su gaji wani ya zo ya aure matar ta kama ya zo ya cinye kuɗin kana shirme ya karɓe ATM ɗin da cek ɗin naka gaba daya ka tafi ka more kuɗinka duk wanda ya samu kuɗi bai je makka da madina ba wallahi an bashi a baya ba kai baka ma san dadin kuɗi ba ka je ka ka yanki tikiti da biza ka tafi malam ka je ka ci kuɗinka da gaske ka yi ibada ka kwanta ka yi bacci lafiyayye ka sha zamzam ka roƙi Allah kuma Allah ya karba ka nemi gafara kuma Allah ya karba ka yi addu'a kuma Allah ya karba ai ba zama yi ba zama duk wanda ya saba da gurin nan bai zai iya barin sa wallahi Allah ka duba yanayin da muke ci to jama'a sai mu taho karatun mu sun ma'aka bainal muhajirin wa bainal ansari ne ko haka ne yawa a shafi na a 170 waje ala qiblatahu ila baitul maqdis shan kasa ne to shafi na 169 kenan kasa paragraph na kasa ma'ana ana magana akan ginin masallaci bayan sun ce la in qa'adna war rasulu ya'malu lidhaka minna al-amalu al-mudallalu in muka zauna annabi yana ta aiki lokacin da ake gina masallaci kenan suka ce ka lalle mun yi aiki na bata ya za mu bar manzon Allah yana aiki shi kadai malam wani ikon Allah wannan masallacin da hannunsa da tubalinsa malam da shi aka yi wannan yake nuna mana yana da kyau manya su rinka sa hannu a cikin ayyuka na alkhairi ba mutum ya zauna babba bane sai ba da umarni a kai ma ka fito a yi da kai zai kara maka kauna wajen mabiya sannan zai kara maka albarka a rayuwarka da kuma aikin da kake manzo Allah ya ce a gina masa masallaci waje ala qiblatahu ila baitul maqdis ya sanya alqiblar masallacin tana kallon baitul maqdis shi ma muna addu'a Allah ka kai mu ya Allah saboda ai masallacin mu ne duk da yahudawa suna abin da suke amma in Allah ya sa da sai mun je mun kai ziyara shi kuma sallah a cikin sa malam fifikon ladan 500 duk wanda ya sallah a masallacin al-aqsa yau to ya fika da 500 na madina ya fika da 1000 na makka ya fika da 100 to duka waɗannan wuraren ana kai musu ziyara wataran kurin ka yanki tikiti kawai sai falastinu can zaka kwarai kuwa me zaka je ziyara kawai zaka ka je ka ga gari ka zazzagaya ka bude ido ka je masallacin nan kai sallah shi ma annabi ya je ya yi sallah a ciki shine masallacin da lokacin da zai isra'i da mi'raji a nan ya biya ai ba shi kadai ba duk annabawa sai da suka hada wannan masallacin ya kamata mu yi sakaci ba mu je ba ai bai kamata ba duk wanda ya samu kuɗi bai je wannan gurin ba shi ma an bar shi a baya ka nemi biza duk wahalar ta kaje duk da ba bari suke aje ba amma ka san yadda ko da sunan kasuwanci ne kai ko da sunan bal ne shiga aka je annabi ya ce ku samu alƙiblar ta kalli can saboda a lokacin ba makka ake kallo ba waje alalahu salasata abuwabin ya ce a yi wa masallacinsa ƙofa uku shine galiban za ka masallatai suna da ƙofa guda uku guda ɗaya ɗaya a dama da hagun ɗaya a yamma duk masallatanmu na ƙauyuka a da to suna koyi ne da masallacin annabi sai su mai ƙofa uku ɗaya can ɗaya dama ɗaya hagun ɗaya baya haka ake yi ya ce a masa ƙofa ya ce baban fi mu'akhiri ƙofa a can ƙarshe wa baban yuqalu lahu babu rahma a wata ƙofar kuma ya sa mata babu rahma wal babu alladhi yadkhulu minhu rasulullah sallallahu sai kuma ƙofar da annabi yake shiga ciki to wannan ma shi ma yake nuna ba laifi in an yi babban masallaci a rubuta sunan ƙofofi saboda manta takalmi kuma da koyi da annabi babban masallaci idan an yi ana da kofofi za a ce wannan babul rahama babul magfira an gane babul tauba babul inaba babul ansar babul muhajirin duk ya halatta yi ko nan masallaci ne aka yi ba laifi ba ne ya ta ina ka shigo masallaci ban ganka ba wallahi na shigo ta babul magfira ne warai kuwa yanzu ba ga manyan manyan masallaci muna da shi ba a yi musu kofofi a sa musu suna ko kwatance za a yi at least zaka ce zan zauna daidai kofar babul magfira a masallacin wane kaga an samu kyakkyawan kwatance duk wannan yana da kyau ba laifi bane idan an yi yace wa ja'ala umdahu aljuzu'a wa saqafahu aljarid annabi yasa umudahu pilas sune waɗannan umud amud kenan pilas din masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ina itacen dabino in kun lura dabino ai yana tsawo ko Allahu akbar malam tunda ake injiniya tun da ake injiniya kaga saka rodi da ka gani ba wani abu ne ba ko musulunci ya riga da fara shi in ya ga dama zai da bulo ai amma bai ba saboda bishiyar dabino tana dadewa kuma da kyar kaga ta kare dan haka sai a je a sari dabino sai a daidaita tsawon dabinan in an girbe an sare su sai a tona rami sai a kafe su ne filolin duk su ne filolin masallacin annabi duk itacen dabino ne kuma koyau ka gwada yi masallacin ka wallahi tsab zai zauna lafiya kawai dai zaka ce kai kawanci ne amma karfin dabino zai iya rikewa kuma a dora mai kaya dabino fa sai shekara 30 icen dabino 30 sai shekara 30 dadewa yake dan haka shi yasa annabi mai da shi shine mai abin nan sa saqfahu kuma ina itacen ganyen dabino jaridun nakhli wannan zarbar dabino ko itacen dabino mai tsawo din nan to shi kawai ake sara ka duba abun mamaki malam da dabino aka gina masallacin dabinon da yau ba ma shuka shi dabinon da yau ba mu damu da shi ba amma wallahi malam da kukan wahala da ake rodi yayi wahala wane ne yayi wahala wallahi malam mutane su canji rayuwarsu wallahi tallahi to ai gaskiya ne wallahi malam kana talaka ba yanda zaka yi kaka ta hankalinka je ka samu itatuwa masu kyau ka je kai fila da su daidai gwargwado ka sari dabino ka shi shimfiɗa wallahi zama zai yi iyayenmu da mai suke yi da taburmar kaba da taburmar kaba ake shimfidawa da itatuwa har yanzu akwai akwai itacen marke itacen marke baya narkewa baya lalacewa gara bata jin sa me yasa mutane ba za su yi dakin din da shi ba kuma a yi shi a hau har yanzu a cikin jakara akwai gidajen da wallahi akan wannan ake sama da shekara saba'in suna nan kuma ana zaune akan gurin har yanzu ƙaryar manzan an zo ana wani rodi ya yi tsada kaza kaza kaza duk wanda yake da filinsa abu ya gagara wallahi ya masa designing yara kawai ya rufa shi ka san da ba ka bi shi da fenti in yi an fenti ba zai dauka ba dauka zai ka dan sa mai wasu dabaru da fulawa ka ce sabon design ne in ka kwanta ba zai kwanta bane gidan ba abin da zai hana shi kwantuwa ka kwaba ka saka lafiyayya ka yi iya abin da Allah ya hore maka ranar da Allah ya baka dama ka samu iko sai ka rushe shi ka sa rodi kawai mun bari yan gidan rodi suna ta azabtar da mu suna wahal da mu rodi naira dubu ɗari hudu da wani abu ton ɗaya ɗari hudu da ashirin ɗari hudu da kaza naira dubu ɗari kaza haba mana ina talaka zai samu wannan kuma muna nan muna zaune masu siminti sun rike siminti ka je ka ga siminti tirela biyu tirela uku tirela hudu a shago ka je zaka saya kwaya biyu zaka yi gyara a gidanka sai a ce ba kaya sai a ce alhaji wannan fa ce ba na sayarwa bane a yanzu nan abin da 'yan siminti suke kenan ya kamata mu rufa su a kano su ma wallahi su ji labari kuma bincike ya nuna mana ba kamfanin ne ya kara kuɗi ba amma yau an mai da siminti a kano dubu hudu da ɗari biyu da ɗari uku da ɗari biyar ma kaji haka kurin duk wanda yake aikin gini ko yake yan gyare-gyare a gidansa zai gaya ma ya ma haƙura kuma ga sunan duk an lullube su da manya-manyan tamfol ana nan ana mugun nufi me kuke nema ko me za ku tara me za ku karu da shi kuma duk mu ne wani yamuri ne a cikin gari ke sai da siminti mu ne me ake nufi wai duk ana jiran disamba ta zo a'a za a ƙara kuɗin fetur a'a za a ƙara tun kafin a ƙara fa sun ɓaɓɓoye shi sun rike shi wani ya cika suto suto suto tirela ta fi ɗari yana jiran ya ƙara kuɗi a nan nan wanan wani wani ma'aikaci yake gaya mai yake cewa yaron shagon yana cewa ya ce kai sai dai Allah zai sauye ya ce kaga gashi nan alaji yana nan yana zaune yana jin rediyo ya ki ya sai da kayan nan jira kawai yake yamma ta yi kuɗin da ya ga dama ya yanka haka za a zo a yi layi a sai simintin nan ga ƴan kurkura duk sun yi layi alaji ya ki kula su yana ta danna waya kuma ga simintin ana gani malam wani abu sai mulki a garin nan attajiri a garin nan in ya samu guri malam akwai dagawa da mulki wallahi jira ake kawai yamma ta kawai ya faɗi kuɗi kaza ne kawai me ake nema so kullum abin da muke gaya mutane in rayuwa ta yi kunci mu canja tsarin rayuwar wallahi malam wallahi in abu ya gagara wallahi ka canja inda kana cin shinkafa da miya da nama da indomi da ya gagara shikenan sai ka dawo wanda bai zai yi abin nan ba kai tuwanka miyar kuka ka tuka masararka ko geranka ko dawa duk abin da ya fi sauki je a tuka mashi ai maka miyar ka azuma maka wake tunda nama ba zai ciwo azuma ma wake wataƙila ma waken sai ya fi amfani a jikinka sama da nama ba mamaki ma likita ya hana ka cin naman taurin kanka ne ya hana baka daina ci ba wallahi malam an zo an kawo Ali bin Abi Talib a kukan cewa farashin a ba ni sunan shi farashin dabino yayi tsada yace to ku sauke mai farashi mu suka ce to ya za mu sauke yace ku daina cin dabinan dole ne ku nemi zabibi ko zabibi ne tsada ya ce ku daina shi ku ci dabino ko wani makamancin ya ce ɗayansu yana tsayawa a matsayin ɗaya duk abin da suka sa masa kuɗi yayi yawa yayi yawa ku daina a cinsa sun sa wa gas kuɗi kullum ƙara kuɗi yake ƙara kuɗi ƙara kuɗi yake to alhamdulillah daman shekarun da suka gabata ma mu da mu iya ba mu san gas ɗin ba a Kano sai a haƙura a nemo tsirsho mu je mu haƙura da tsadar kananzir in bai zai yi ba a nemi itace in itacen ma sun ɓoye shi ku ta sare darbejiyar ƙofar gidanku ya bushe Allah bai zai hana ku ba wallahi sai in zo in zauna an ce dole sai na ci abinci a gidana da da abin nan ni dinnan da nake muku wazi na gaya mata nan ce kai na ce kun ga gas nan ba zai sayu ba da haka wallahi malam nace zan je nemo ni manta ma ne nace zan nemo murhu kuma zan ba hanyar dan batan nan can ina da gona wallahi tallahi malam zan je in yi lodo ice a motata ice kuma nace wallahi icen za a yi nace ni fa in ta kama ma wallahi tukunyar tukunyar kasa zan je kauye in sai wallahi a cikin za a rika tuka tuwa to me a cikin malam ba za mu rayu ba idan mun tuka tuwa a tukunyar tuwon ba zai ciwu bane idan mun yi tuwo da da da da da, da itace ba zai yiwu bane ba muna da gida ba ba muna da wuri ba tunda gas din ya ki yiwa kananzir din ya ki yiwa sai mu samu wani guri mu gyara mu yi murfin mu aje mu ce a tu a tuka tuwon da itace duk ƙaryar maza ne duk ba muna da ƙauyuka ba muna zuwa muna gaida iyayenmu da tuwon itacen muke ci mu koshi kar ka yadda ka takura wa kanka a rayuwa sabulu ya yi tsada baya kaza baya kaza je ka nemi sabulun salo a kasuwar kurmi ga nan ga kumfa ko ba zai yi ba wallahi zai malam lafiya lafiya wani ya zo ana hira da shi a gidan rediyo wallahi ruwan fiya wata ba inda ya fi arha Najeriya irin Kano za mu ƙara kuɗi kaje ku ta ƙara in kun gana ma ku mai da shi naira ɗari uku da hamsin leda ɗaya ledan naira biyar ku mai da ita ɗari uku da hamsin sai mu koma rijiya Allah ya yi wa Kano albarka nan da nan kana tona ruwa za ka ga rijiya sai mu rinka shan ruwan rijiya sai me idan ka ɗebo ruwan rijiya ka zuba a roba ko a randa ka sa mata alimun dafi da bohol ɗin lafiya lau in ma ana gudun akwai cuta ko abu ka tafasa shi ka sha me ya zafi a ciki ka je ka tatsa da ruwanka dole sai na sha ruwan roba wallahi zan rayu ko ban sha ruwan roba ba kuma zan rayu ko ban sha fiya wata ba da ruwan rijiya zan rayu in yi lafiya kuma in na maka duka daya wallahi sai an daga ka wallahi shirme kawai kar wani ya zo ya tada hankalinsa wai wani abu ya tsada ba ya da ko me akwai alternative shadda ta yi tsada boil ya yi tsada a ya yi tsada ba akwai yadin likafani ba wallahi sai mu je mu ta daura shi in muka sa ba zai saku ba wallahi sai mu sa teloli su gyara mana likafani mu yi ta sa shi me a ciki babu wani damuwa haka ta zo ai ba motar hawa ba kaza kwanaki ba an samu matsalar mota bayan a daidai sau sun yajin aiki ka je ka ga mutane yadda suka rinka tonawa a gaba malam sai ka ga mutum daga bata ya ce ina za ka ce kunna za ne kuma wallahi sai ya je zai je gida a gajiye sharkaf amma ya fi lafiya mutane sun yi tafiya da idanmu mun gani duk mai private mota gani daga bata mutane suka kama hanya suna tafiya wallahi fan shekara mai raunin jiki wanda ba exercise sai ga ya tsaya kofar gadan kaya ya sai lemo yana dan taunawa kafin ya huta na ce ashe kaga yin abu ya kunce za a iya yi sai an je kasuwa sai an je ofis sai an je kaza mai larura kuma sai ya haƙura Allah ne kaddara masa bai da lafiya sai ka zauna to kai kuma sai ka rungumi kaddara me yayi zafi malam ga kara nan fa duk kara a dajin nan garurukan nan duk ƙona shi ake a banza in makamashin ya gagara sai mu ɗebo kara mu yi ta yi ba za ta kama bane ba za ta kama wutar lantarki ta yi tsada ta gagara sai kowa ya je nemi sola a san yadda za ka yi cikin a hankali a hankali ka da kayan solanka ranar Allah ce ka ci gaba da amfani da shi ba dai kwayin lantarki ɗaya kake so ba ba soket ɗaya kake so a ɗakin ka ba kai cajin waya ba fanka ɗaya ba ne wallahi za ka iya yi nawa ne panel ɗin sai a tara kuɗi a siye shi a kafa shi har duniya ta tashi ba ruwanka da nefa ba za ka rayu ba za ka rayu idan injin nika babu shi ga turmi wallahi mala a cikin sunnar annabi mala akwai izina akwai abin lura matsalan mu shine mukan dauki rayuwa mu ce wai sai mun yi kaza sai mun yi kaza duk wanda bai sabar wa kansa wato ya iya narkewa ya iya dacewa da dukkan yanayi ba to yana cikin wahala wallahi nake gaya muku kana cin abinci kullum mai kyau albashi ka samu kai kaza sai aka aka kore ka a wajen aiki ko kuma ya zama an daina kasuwa ba a samu sai a canja miyar gida a canja ta ku fara da mai a shinkafa da wake ko ba ka bane a yi kwado a ci kanzo wallahi kuma rayuwa za a yi tsab ka sha miyar kuka ko ka ci kanzo ka cika cikinka ka sha ruwa ka yi asuwaki ka zo ka zauna gaban liman kuma kana jira ba wanda ya san me a cikinka yanzu ku duk da kuke kambaran nan waye Allah ya san me ku yi a cikin cikinku kuma duk kun ci kun rayu to wannan tasa ai Allah ai ya gaya wa mala'ika ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wannan masallacin naka mu gina maka shi man da zinari da azurfa ba zinari ne a da akwai ba azurfa ne a da akwai sai ce a a mun karanta da ku yace arishin ka arishin Musa a bar mun shi ne irin rumfa kamar rumfa annabi Musa dan a nuna ma za a iya bautar Allah wallahi malam ko babu siminti za a bauta Allah ko babu wannan ginin za a bauta in babu fanka akwai mafici kowa ya shahada ya shigo masallaci da maficinsa ba zafi ake tsoro ba shikenan ana karatu muna kuma za mu yi karatu mu lami lafiya da aka shi sa annabi ya gina masallacinsa da wannan yayi tushensa bi juzua saqfuhu bil jarid wa qila lahu ala tasaqifuhu yace ba za a lullube maka shi a maka rufi na zamani ba yace a'a a rishin ka a rishin Musa a bar mun shi rumfa kawai kamar irin rumfa annabi Musa ashe annabi Musa da yazo da awarsa da karantar masa da sallarsa da komai irin rumfa yasa aka buga mai duba tarihin annabi Musa duba matsayin annabi Musa duba daraja annabi Musa amma a karkashin rumfa irayu kuna da fili ya gagara an kasa ba da taimako wallahi malam ku je ku hada itatuwa malam ku kakkafa wataran Allah zai kawo taimakon Allah ku sayi zana kuna so ku fara juma'a ne kuna so ku ce ga abin da Allah ya hore ku yi rufi kawai inda hali a sa kwano a sa kwano in babu a zada a fara sallah wata ran wani zai zo ya ce jama'a a hakura da Allah zan gina gurin nan amma kwa zo kuna tsaye ku shekara goma sha wai kuna jiran taimako haka wasu gazo suna neman taimako mala yau shekara goma sha masallaci ya ki ginuwa na ce a'a a in ya ki ginuwa sai ku fita daji ku je ku saro itatuwa duk ku kakkafa ba dai gurin sallah kuke so ba Allah ne ce dole idan za a yi sallah sai an gina da wannan bulo da an yi masa fenti in ba a samu ba sai a yi da abin da isa mu kuna tare da ni yawwa wa bana buyutan ila janibi amin annabi ya ce bayan an gama kuma bari in gina yan dakuna na na kwana a gefen masallacin shi annabi yake dab a damfare yake da masallaci buyuta azwajihi bil labin ya gina dakunan matansa da tubali tubali da bulan kasa mal ɗakin annabi inda annabi yake kwana da bulan ƙasa kai kana nan kana ta zage-zage Allah bai baka kuɗin bulan siminti ba duk ku duddufayen nan na garin nan ku je ku tambaya me tarihin ku duddufayen garin nan gidajen garin nan ne aka gina su da ku duddufin yanzu na gana ma sai in irga ma ku duddufi bila adadin da cikin gari da wajen gari a lokacin ba ruwansu da wani siminti da wani rodi da wani waye tono suke yi mai jaki shine dan gata ya toni kasa ya toni kasa ta fi sabilillah ba wata gwamnatin da ta mai haraji suka tona babanka kakanka da shi ya gina gidan da aka haifi babanka wallahi da kasar kududdufin nan ba ga kududdufa a cikin gari ba ai gayya ake ana ta ɗiban abin nan ai kaɗan ne daga cikinsu masu aikin hanya suka yi su amma akwai wanda mutanen cikin gari bayan an hanyar sun yi ko mutanen cikin gari suke ta ɗiban ƙasa suna yin bulan ƙasa don haka aka yi kuma suka rayu suka zauna lafiya kai kuma ka ƙi yadda ka rayu da yadda Allah ya yi ka baka yadda ba sam so annabi yasa aka yi masa dakunan matansa da wannan aka yi wasaqafaha ko wasaqafaha bil juzu'i wal jarid yayi musu rumfa ya rurrufe da ainihin wannan itatuwa na dabino da kuma wato ganyen dabino zarbar dabino jama'a haka annabi ya ta kwana a cikin ɗakunansa da lamfo da rufi na ganyen dabino da ciyawa ya ƙare rayuwarsa ba kwano wallahi haka ya ƙare rayuwarsa har ya koma ga Allah biljuzu'i wal jarid falamma faraga min albina yayin da ya gama gini bana bi Aisha sai aka kawo na na Aisha sai ta tare fil baitin ladhi banahu laha a ɗakin da annabi ya gina mata da kansa ya gina wa nana Aisha ɗakinta a jikin masallaci sharqayyil masjidi ta gabar da masallaci a ciki ya kwana da aka zo ba a ce ai yar gidan abubakar ne ba za ta kwana a nan ba ɗakin da annabi da kansa ya gina kuma suka kwana a ciki kuma an kwana ko ba kwana ba an kwana وجعل لسودة baitan آخر annabi ya sanya wa nana sauda wani ɗakin daban shi ma gina mata don lokacin su ne matan sauran duk daga baya aka zo aka aure su sauda binti zama al'amiriya ita ma gina mata nata a nan aka zauna yau yana ɗakin wacce in ya gama ya tafi ɗakin wacce ya shigo masallaci in ya gama ya ta canji ya ta canji har ya zo a aure matan duk kowa kuma abin mamaki suna nabi duk kowa gidanta ya mata malam kowa in ya zo bangaren ta yake mata don a nuna maka mai muhimmancin privacy ya kake dariya ai kwarai da gaske ai su mata sai da rabawa ai in dai da hali in da hali na san akwai ci a ya'yana kansu zai hadu ba zai hadu ba sai in kaga dama ne in kaga dama ne kansu zai rabu amma ya fi sauki wacce tana can wacce tana can in dai da hali to haka annabi yayi yaje can gidan yaje can gidan yaje can gidan tambaya ke aina ana gadan aina ana gadan gobe ina ina gobe aina zan kwana ne ina ne nake yana neman girkin na na Aisha saboda kulawa ai kwarai kuwa tana da kulawa ita ce yarinya karama da jini a jikinta akwai hidima da haka shi kansa annabi ya fi son ya je ɗakin Aisha matan suka gani ya fi son ya tafi ɗakin Aisha suka ce to aje can ai maka jinya mu yanzu tsautsayi yasa ka kira wata kana ɗakin wata ta ai sai ta yi ni mata ma magana me yasa me ya faru eh ranta a bacin kawai laifin ka ka kira sunan wata wani ya yi aure matarsa ta mutu ta farko ta mutu ya saba da ita sai ya aure wata amarya an zo ana zaune da ya tashi zai kira ta yana falo in zai kira ta sai imanta sai i kira sunan tsohuwar matar da ta rasu wance to tana amarya dai ba za ta amsa ba amma za ta zo gani ta san ba ita ake nufi ba goganka bai gane ba sai ya ci gaba ai wata ran sai ta zo ta sa shi a gaba ta ce ita fa ta gaji da wannan wulakancin ya ce me faru ya ce dan me ta ce dan me za a zo ana kira na da sunan matacciya yi kishi ai suna da zafin kishi ai ta ce ai wannan wulakantarwa ni ban da kima wato sunana ma ba za ka rike ba wato soyayya taka hatta kai ga tana mace ma kana tunaninta wato ni yar gadi ce kenan wallahi rikici aka yi da ita sosai washe gari zuwa yana ya tauke ya hakuri amin addu'a Allah ya sa in canja in gyara اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا انا دام لك سبحانك رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته